raka'o karatun sha bakwai ne ko na sha bakwai ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم to muna cikin bayani kan fifikon sayyidina abubakar akan sauran sahabbai baki daya wanda wannan shine aikin da jamhurin malaman musulunci suke kansa a za mu tashi a hadisi na biyar wamin hamara wafin bukhari shafin ayi da shida daga cikinsa abinda imam bukhari ya rawaito da muslim عن جبير بن مطعم دغ جبير بن مطعم رضي الله عنه قال اتي اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم وتماتا تابو زمن بن الله صلى الله عليه وسلم فامرها ان ترجع اليه sai mata umarnin ta dawo zuwa gare shi qalat sai nace ara'aita in jitu wa lam ajiduka ya rasulullah idan na zo ban same ka ba fa ka annaha taqulu al-maut kamar tana san cewa idan ta zo manzo Allah yayi kaurafa qala sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah sai san ki cewa da ita illam tajidini fa ati abubakar idan baki same ni baki zo gurin sayyidina abubakar wa hada hadisu min abiyan ma yudhiru khilafat as-siddiq radiyallahu anhu yana da cikin abin da yake mafi bayyana abin da yake bayyanar da a halifatin sayyidina abubakar Allah ya dare shi wa yushiru ila jalalatihi kuma yake nuni zuwa a daukarsa a min duni sa'ir sahaba wanda wato sauran sahabbai ba su kai shi ba radiyallahu anhum ajma'in Allah ya dare su baki daya wa minha daga cikin dalilan ma rawahu ahmad fil musnad wa muslim wa ibn hibban a cikin ingantaccen hadisin sa an aisha radiyallahu anha qalat take cewa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya faɗa gare ni fi marabihi a kirashin lafiyar sai ce idi ili ababakar kirawo mun sayyidina abubakar wa akhaki da dan uwanki ma'ana abdurrahman hatta aka tuba kitaban hanna rubuta wani littafi fa inni akhafu an yatamanna mutamannin ina jin tsoron kada wani mai wato a buri ya buri wai ya kula qa'ilun ina jin tsoron kada mai faɗa ya faɗa ana aula ni ne na fusantanta kan wani ya faɗi wannan magana annabi ci gaba da cewa ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah bai yadda ba mu'mine ba su yadda ba sai sai na abubakar Allah ya dirshi to jama'a makalla hadisin nan fa wa rawahu al-bukhari sannan wannan hadisin da kada ku dauka dan an ce Ahmad ya rawaito da Muslim Bukhari ma rawaito shi amma ga lafazin sa yace laqad hamamtu hakika na himmantu aw aratu ko na nufi an ursila ila abi bakr na tura zuwa sayyidina abubakar wa ibn da dansa wa ahada an ya an ya qul qailuna aw yatamannal mutamannuna ina jin tsoron kada wato ne musu wasiya kenan saboda kada ne fada ya fada kada mai buri ya buri summa qultu sai yace sai kuma nace ni manzon Allah ba ya aballahu wa yadfu almu'minun Allah bai yarda ba muminai ma sun an gidi auye da wallahu wa ya'bul mu'minun muminai ba su yarda ba Allah ya an gidi ma'ana ba wanda iya da sai na Abubakar wani abin ban mamaki yayin da wani daga cikin yan wannan tamori wannan kasuyuni din yana cikin magana bara waccan ana gane ko kan maganar wanda ya fi cancanta ya zama halifa sayyidina ali ne ba sayyidina abubakar ba wai abun mamaki dan rashin kunya irin wannan ka dinga jinta a cikin kafafen gidajen rediyo wai a nan wajen sai wani sako wai hadisin nan da aka ce ya aballahu wal mu'minuna illa abubakar Allah bai yadda ba mu'mine ba su yadda ba sai sayyidina abubakar sai ce to ai a nan a wannan hadisin ba a faɗi ra'ayin manzon Allah ba an ce dai Allah bai yadda ba kuma an ce mu'mine ba su yadda ba ma'ana kayan ka annahu a kharajar rasulun min al-iman an gane ko wannan babban kwaba ce babban katubara ce wai ai ba a faɗin ra'ayin manzon Allah ba wai ai ya ra'ayin mu'mini aka faɗa to waye awwalul mu'minin ba manzon Allah ba wa iyaz billah to wannan shine daga cikin irin wannan kwabar abun mamaki me yasa ne sai a daki ɗaya muke jin wannan rashin mutuncin a gidan malam kabar saboda ai ba ku kaɗai ba ne ya kamata a ce kuma malamai da yawa a cikin gidan ya kamata a ce ba a dinga jin in kwaɓa ce da a ji da baki da kawai nan amma sai a ce kawai sai wannan gurin wannan ya fito ya zagi ne wannan ya fito ya ci mutuncin wani kuma a ce wai addini ne wannan kuma a dinga yaɗa shi yaɗa wannan fada ake yi idan alhamdulillah mu da idan mu mun gani mun ce ba mu yadda ba saboda muna da nasoshi da suka doki wannan ban takar naku ai akwai mutanen da su kawai sun miƙa addinin su ba su da wani idan da za su kalla su kawai da kira suke jin me aka ce kawai a amfani da shi ashe ba ji tsoron Allah ba a san rana ba tunanin ran alkiyama Allah zai tsare ka ba ita tambaye ka kan abubuwan da karanta kawai sai san duniya ko san a ce kai ne ka san ka iya sai ka gwada abubuwa makamanta irin wannan to akwai kalubale babba a tare da mu babu shakka muna fatan Allah ya mana dauki irin wayannan al'amura Allah ka sa mu gyara al'amuran kuma ni abun mamaki yanzu ba dan wannan abin da yake mu alhamdulillah kabirin an kabirin dukkan malamai duk gidan ilimi kai ka san cewa kuma ma ba malamin ilimi ba ai ban zo kai ka ce ma min al-ma'lum bid darura cewa sayyidina Abubakar shine gaba sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Umar sannan sayyidina Ali wannan abu ne a fili ko awam ka samu ka samu ka tambaye su waye fi gaba da sabon manzon Allah sai ma sayyidina Abubakar ba wani abu ne wanda yake na abin nan ba abu ne wanda yake a fili to Allah ka mana magani Allah ka gyara mana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa minha yana daga cikin wayannan dalilai ma rawahu Malik fil Muwatta wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad fil Musnad wa Abd ibn Humayd fi musnadihi wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Abi Shayba wa Abu Ya'la an nafar min as-sahaba wayannan wayannan duka ruwaya ta kai ta take zuwa ga wasu jama'u daga sahabban manzon Allah minhum daga cikin wannan sahabban akwai Abu Musa al-Ash'ari wa Ibn Umar wal Abbas wa Ibn Abbas wa Salim bin Ubayd wa ghayrihim annahu cewa shi a lamma marida Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sha'anin da lamarin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura maraba wallazi ma tafi wannan rashin lafiya da ya kaura cikin ta fa hadarat as-salatu sai sallah ta yanzunta za a yi sallah fa uzina aka kiran sallah fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace muru ababakarin falyusalli bin nas a umarci sayyidina abubakar ya sallah da mutane fa qila lahu sai aka sai da shi inna ababakarin hakika sayyidina abubakar rajulun asif mutum ne wanda yake zuciyarsa tana da wato rauni an gane ko ba zai iya jure yau a ce shine a matsayin manzon Allah a inda manzon Allah yake wato manzon Allah ya sami ya ya samu rashin lafiya tare da shi ya gaza akan ya zama shine limami ba sai na buga tabbaka sa wannan gurin to idan sa ma zai rinjaye shi ba zai iya cika yadda ya kamata ya sallah ba idza qama fi maqamika in ya tsaya bugiranka lam yastati an yusalli bin nas ba zai iya sallah mutane ba wa aada annabi ƙara cewa ku umarci sayyidina Abubakar ya sallah fa aadu lahu suka baka cewa ya rasulullahi ba zai iya ba rajulun asif an gane ko fa da salisa annabi ya kara maimaita musu na uku umuru ababakarin falisalli bin nas fa qala sai mun Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna kunna sawahibu yusufa ku ne ƴan uwan annabi yusufa wato nan tashbihi annabi baligi aka shafe su a dadar shabahi su wajen shabahi da wannan adadin an cire ta baki daya an gane ku kawai su ce inna kunna sawahib yusuf ma'ana jayayya kenan ku ai rasu ma ba abin da suna jayayya da mahaifin nasu ba har ma suna cewa ba za ka yarda da mu ba ko da mun yi gaskiya kaga ba cikin su faɗa wata ba fa gaskiya suke ba ko ba haka ba yawwa wa anta mu'minun lana walau kunna sadiqin kaga sun tabbatar da lai su bi sadiqin a wannan lokacin an gane ko yawwa amma kuma ba to dan kan mutum ya je shiga eh malamin mutum mana wani karatu suna cewa akwai mutanen da sun yi gaskiya ƴan aljanna ƴan wuta ne wasu kuma sun yi ba gaskiya ba ƴan aljanna ne su waye wanda sun yi ba gaskiya ba ƴan aljanna su ne ƴan uwan annabi Yusuf ai abin da suka faɗa ba gaskiya bane ba an gane ko su waye kuma suka yi gaskiya ƴan wuta aka ce yahud da nasara wa qalat an yahud lis nasara ala shay wa qalat an nasara laysa yahud ala shay abin da suka faɗa gaskiya ne addinin musulunci kawai shi ne addini yawwa amma kuma ina in dai ba su manzo Allah ba ai sai wuce kawai ba wata magana Allah kake yi to wa fi hadisi Abdullah bin Zam'a amma a cikin wannan hadisin a hadisin abdullahi dan zama inda abi dawud a wajen abi dawud qala sai ce lamma sta'azza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana- wa ana indahu wato yayin da manzon Allah jikinsa yayi nauyi ina gurin manzon Allah fi na farin bin musulmin muna cikin taro na musulmai an gane ko da ahu bilal ila salati sai bilal zai kira manzon Allah zuwa sallah faqala sai ce muru man yusalli lin nasi ku umarci wanda zai yi sallah ga mutane fa kharaja abdullahi bin zam'a abdullahi bin zam'a sai fito fa idza umaru a atin nasi sai ga sayyidina umar yana cikin mutane wa kana abubakarin ga'iban a lokacin sayyidina abubakar baya nan dan Allah bari ku jama'a yadda manzon Allah irin wato wato irin amsar da manzon Allah ya bayar a aikace yawwa wa kana abubakar gaiban fa qultu sai rike cewa zuwa inji abdullahi bin mawa sai rike cewa ya umaru qum fa salli bin nas tunda wannan manzara ne umarce shi ko kuma in kun duba abin da manzara ya ga masa sai ce muruman yusalli lin nas bai ambata ma abubakar ba an fahimta ko yawwa to saboda me saboda ai can baya an sami isharori muru a babakare yanzu ma kamar abubakar ba umarta to da aka zo sai aka sai na abubakar baya nan shi abdullahi dan zama sai ya amfani da wanda yake gurin sai da sai na umaru yi mana sallah kun fa salli bin nas fa taqaddama fa kabbara sai sai na abubakar ai umaru sai ya matso ya fara kabbara ya kai falamma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sautahu yayin da manzo Allah sallallahu alaihi sautin sa wa kana umaru rajulan mujhiran sai na wani mutum ne mai bayyanawa ma'ana yana da gwarjin murya qala sai manzo Allah ya ce fa aina abubakar ina sayyidina abubakar ya ce ya aballahu zalika wal mu'min- muslimuna ya aballahu zalika wal muslimun manzo Allah ya maimaita yace Allah bai yadda ba musulmai ba su yadda ba fawa asa ila abi bakarin sai aka aika sayyidina sayyidina abubakar fa jaa ba'da an salla umaru tilka salata sai sayyidina abubakar yazo bayan sayyidina umar ya yi da sallah ga mutane ya aka yi sallah ta yi fa salla bin nas sai sake sallah sayyidina abubakar sai sake san wannan sallah zaka kai to wannan ruwaya kenan ga wata motar waya nan wata fito da amfili warawa aidan haila wa abu dawud ya rawaito a cikin littafin nasa a sha lamba ta 4661 lamma sami annabi sallallahu alaihi wasallam sautin umar yayin da manzon Allah ya ji sautin sayyidina umar qala ibn zam'a to shi abdullahi dan zam'a da annabi ya turo ya faɗi wannan magana sai yake cewa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya fito hatta dala ra'suhu min hudratihi har sai da kansa ya bullo daga cikin wannan ɗakin wato inda inda wannan wannan hudrar ta fi sun matsara sai wannan Allah ce la la la li yusalli lin nas ibn abi quhafa alibi ce a'a sai da malaka hasso uku yace sayyidina abubakar dan abi quhafa shi zai sallah ya qulu zalika mughdaban annabi ya faɗa wannan magana ransa a soshiya sosai saboda haka wannan yana nuna mana girman sayyidina abubakar da kuma a haƙiƙatu lil khilafa saboda me saboda ga wannan al'amura da suka fito wa fili suka bayyana wamina yana da gaskinta ma rawahu ahmad bin musnad abinda ahmad ya rawaito a cikin musnadin sa da tirmidhi wa qala hasan wa ibn majah wa ibn hibban an huzaifa al-yamani qala yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai kace inni la adai ma baqa'i fikum yace ni ban sani ba menene wanzuwa ta dadewa ta a cikin ku fakata dubin ladaini min ba'di amma ku koyi da waɗannan biyun da suke bayana wa ashara sai inu ila abi bakarin wa umara izo sayyidina abubakar da sayyidina umar wa minha ya rakinta marawal hakim fil mustadraki wa tirmidhi wa ibn abi hatim fil ilal wa ibn abdul bar fil istiabi wa tabarani wal khatib anna an-nabiyya sallallahu fi tarikh baghdad عن عبد العزيز بن المطلب عن أبيه عن جدي عن عبد ال- آه، عبد الله بن حلب أن النبي صلى الله عليه وسلم شاء من دعا الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر يا يجوبا يزوى سيدنا أبو بكر ده سيدنا عمر فقال سيما من الله يتي هذان السمع والبصر وانا نقصي كاللوس سوني جينا دقنينا وفي أيضا أتكلم الله بذلكم أبو بكر مني biman da lati sam'i wal basari min ra'si matsayin sayyidina abubakar a guri na matsayin gani da ji a jikin kai an gane ko yawwa kaga dukkan duniya to abin da ke bin kan shine goshi ko daga goshi sai me sai gani ina fatan gane sai danuwa sannan kuma sai abin nan saboda haka matsayin su kenan a gani na wa fi lafzul khabir amma lafzul khabir bagdadi yace abubakar wa umar min min min hadha dini kaman zilati sam'i wal basari min min ar-ra's matsayin sayyidina abubakar da umar a cikin wannan addini kamar matsayin ji da gani ne a cikin wannan addini wa akhrajahu ibn shahin fi fadail al-ashra min as-sunnah a lamba ta 70 wa hadha al-hadith wannan hadisi min ma zakartu asna muhadarati fi izati freedom yana daga cikin abin da na amsa a cikin radio freedom mustadillan bihi ala fadl abi bakr wa umar yana ana mai kafa hujja da shi abba fallas sayyidina abubakar da umar fa an karhul muntasib sai dan tamur yace bai yadda ba wa qala sai ce innahu khurafatun ita ai wannan tatsuniya ce lamma na kashe ni fi baiti hadahu allah da muka yi tattauna a cikin gidansa allah shirye shi ma anna hadal hadisa tare da wannan hadisi rawal hakim hakim ya rawaito shi wa qala yace hadha hadithun sayyid isnad wa lam yukharrijahu a wannan hadisin isnadin sa ingantacce ne ba su da shi bukhari da muslim wa qala zahabi zahabi ko yace hasanun hadisi ne hasan wannan yana daga cikin ta ma rawahu muslim fi sayyi muslim ya rawaito a cikin sayyin sa ana bi ko ta katada daga bi katada qala yace khadabana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana khutba fa qala sai ka cewa innakum tasiruna ashiyatakum wa lilatukum za ku tafi a yammacin ku da daren ku wata atuna alma insha Allah insha Allah gadar za ku zakewa ruwa in Allah ya so a gobe wa fi a wannan ruwaya wa qala wa qala an-nas sai mutane suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina aidikum a hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baina aidikum yana gaban ku fa in yu'i wa babakarin idan sun bi sai na Abubakar da Umar yarshudu za su samu shari'a wannan ishara ce ta manzon Allah yake nunawa a wato in dai mutane sun bi sayyidina Abubakar da Umar to za su samu shari'a wal hadith rawu Ahmad bin Musnadi bi ahsan min hada siyaq dan su kyau ga wannan siyaki ومن يعني رجل حديثا ما رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر كتوا لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم da za a auna imanin sayyidina Abubakar da imanin duk mutan kasa to da imanin sayyidina Abubakar ya rinjayi mutan kasa baki da su a wa akhraja nahu ibn abi asim fi sunna marfu'an wa awradahu al-haythami fi majma' zawaid wa akthar min dhikri durqi hunaka ma dhikri siqat min ruwati anan wajen yayi ta fadarsa sannan ya kawo wanda suka rawaito hadisin da isnadi amintattu fala taltafit to anan kada ka yi waiwaye ila tadhif al-albani lahu yazuwa cewa albani ya raunana shi a ina fi silsilatu dha'ifa a cikin dha'ifa ta sa juz'i na 13 shafin 770 faqad sahahu huwa bi nafsihi ay ya inganta shi da kansa fi zilalil janna a cikin zaman zilalil janna وذلك من تناقضاته المعروفة وانا يقسم تناقضات ناسا وانا سكسنا النو ثم ذكر بنفسه ثم يقارب على كنسة كلتابه أن الحافظ العراقي سوى الحافظ العراقي قال يا فتاة في تحرير الإحياء أسفل تحرير الإحياء إحياء علوم الدين أخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر يا فتاة شيء لقى حديث عبد الله بن عمر بإسناد ضعيف لإسناد ميروني رواه البيهقي بالشعب موقوفا على عمر بإسناد صحيح أي ذكر شيء wannan dama shi zama ce ku dina a la'akari da kuma akwai wani abu jama'a kwanan nan wani dan dan izala yake tambaya ta wai an ce shak ibrahim saleh malamin hadisi ne a hakan yake malamin hadisi to dai ta rantukansa an gane ko to amma anan wajen ko haka aka tsaya mu za mu yi Allah godiya ni dai ban taba gani ba a rubutu ko a littafin shi Sheikh Ibrahim Salim ko kuma wani malami daga cikin malaman Tijaniya yace ha ba hadisin sahahu Sheikh Ibrahim Salim ni ban taba ji ba ko ba afahu an gane ko wannan yana daga cikin tarbiyyar da su Allah suka samu idan ba kai matsayin abu ba kai an gane ko sai ka ba lafiya amma wanda bai kai ba yayin to sai ka ta ganin ana samun matsala cikin al'amuransa yawwa saboda muna fatan Allah ka sa ka da mu ketare abin da muke kansa alfahman shugaba sallallahu alaihi wasallam ran da ka kai duniya suka shaida kan cewa ka kai din sai a aiwatar da abin da za ka take akwai duk mutumin da aka yi ijma'i bai yarda da ijma'in ba wannan fa ijma'in na kowane zamani ba sai yar zamanin sahabbai ba to ya me ya zatanka kuma ga ijma'in zamanin sahabbai ko a yanzu wannan zamanin a ce malaman wannan zamanin su haɗu su yi ijma'i kan wani abu kake ta shi kai to ka ka zama ka ka ka wato dan wuta ne an gane ko ba kafirci bane jama'a mu gane ne kyau yawwa amma dan wuta ne mutum akwai manci tsakanin wannan dan kada a dinga hada hukunci ɗaya lokaci guda akwai wanda zaka tuma dan wuta amma kuma ba kafin bane an gane yawa da yawa ana samu yanzu kamar wannan Allah ta ce nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira kaga dan wuta jahannama ne amma ba kafiri bane ba ina fatan gane wanda ya kashe mumini wa man yakasir mu'mina muta'ammidan fa jazaohu min jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adala Allahu nazima shi ma ba kafiri bane ba an gane ko amma dan wuta ne ba wata magana saboda shi kafircin yana da girma ina fatan gane haka nan wanda ya kashe kansa wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa dhulman sai ce me fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika Allah yusira kaga dan wuta ne amma ba kafiri bane ba an gane ko irin wannan suna nan na ba'ir ɗinsu da yawa yau wasu da haka wanda ya wannan ɗan wuta ne Allah ka kiyaye mu da shi to fa inna taqdimahu bi hadrat al muhajirin wal ansar domin gabatar da sayyidina Abubakar a gaban muhajirin wanda suka hijira wal ansar da mutanen Madina ma qaulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda yake wa jama'a limanci shine wanda ya fi karatun Qur'ani ai a'lamuhum bil Qur'an shine yafi sanin su da Qur'ani sarihum fi annahu a'lamuhum mutlaqan wannan ya tabbatar cewa ya fi ya fi duk sahabban manzon Allah sanin da Qur'ani sayyidina Abubakar wa qad istadalla sahabatu wa tabi'una sayrun ma bi hadha ala annahu ahaqqu bil khilafati minhum da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun kafa hujja da wannan afsa cewa shi ya fi cancanta da halifanci fiye da su baki daya to yanzu za mu tsaya nan jama'a a in Allah ya kai musu rana ita yau za mu tashi mu jero adadin malamai guda hamsin wanda suka tabbatar da wannan magana da muka faɗa amma su ma ina ga saboda lokacin in Allah da zama ɗaya za mu kasu baki ɗaya ko su hamsin ɗin tunda kusan magana ɗaya ce so mun ga akwai wani gurin da ya kamata a ɗawa a tattauna to sai mu amma za mu kasa gaba ɗaya insha Allah akwai wata magana yan uwa da ya kamata mu tattauna kanta satin da ya wuce ne mun yi magana kan shi wannan wanda ake cewa ya fito daga cikin sharifai ya batanci ga manzon Allah ba shakka wannan abu ne wanda yake abin takaici kuma a muna roƙon Allah Allah yanke mana asalin mutanen nan kuma mun yi magana a satin da ya wuce a wannan guri mun karanta risalar shehu kuma mun faɗi irin abin da shehu ya umarni ya shi duk lokacin da aka samu mutane masu keta shari'a wajibi a kore su ka a zama tare da su kada wani zama ya haɗa ka tare da su kada wata mu'amala ta haɗa ka tare da su saboda ko ba komai wayannan murtaddai ne kafirai ne ba wata magana duk mutumin da zai zagi janibin Allah janibin manzon Allah wannan ba musulmi bane ba to wajibin ka kuwa tunda ba zai karbi nasiha ba to ka dale shi kai watsi da shi to kuma abin da ake gudun ya faru na cewa ne za a afka wa shehu Ibrahim an gane ko za a afka wa shehu shehu nan dariƙa ma shehu tijan da sauransu to shi da ma wannan dan tambaye dan ya zagi Shehu Ibrahim ba yau ya fara ba mutum ma da ta shi bai mai da musulmi bane ba ya ce ba shi bai ka ba zai da za a tabbatar da cewa Shehu Ibrahim musulmi ne haka ya faɗa kaga wannan ba abun ba abokin magana bane a wannan gurin to amma kamar kasu ne misali na ji wani karatun sa da ya a fatan nan wai fusata i an gashi wannan mutum dan dan sharifai saboda haka ke ta cewa ya kamata yanzu a fita daga fairar nan ita kanta kaulahan me fa'idarta ita in yasu me fa'idarta saboda haka dariƙan ma a fita daga cikin dariƙa sai ta Allah sarki wato sai a dawo dariƙa kenan kai kuma wato wal jununu fununu ala gaba ta malam magabatan ka sun yi wannan abin suka sallama har suka dawo suna cewa law anna kanu jarat ma hallasa ta kharrat sujudan wa dar fawqa kiwani sadaka in zaka sallama ka sallama ka sallama ko zaka za a shafe ka ne baki daya sadaka matafiyar shehu ibrahim ko tafiyar tariqa tijaniya ba tafiya ce ta wani mutum ba Allah gafarta mala tafiya ce ta Allah domin da ta wance hatta su tsinannin nan da suke da awayen cikin ta ne da su kanta sun dake ta da su kanta sun dage wallahi saboda kai kuwa a yadda kace a haka a wannan hissatarka baka isa ka dage da yake da niyya ba kuma bari mu gaya ma in dai fushin da kai fushin Allah da manzon Allah ne to wanda ya kamata ka fara fasata wannan dan uwan naka na cikin ɗakin ku wanda shi zagi manzon Allah kuma yake ci gaba da zagi yake kuma kai na san ka ji wannan duk wanda da aka ya gaya wa manzon Allah lafazan duka wanda jinayatu ne wanda kowa ya yayi wannan aikin hukuncin su kisa amma ya gaya manzon Allah wayannan mantuka kuma kowa ya ji kai ma ka ji saboda duk irin wannan lafazi na jununi da gasabi an gane ko da irin abubuwan da ya jingina zuwa ga manzon Allah ya jingina liwa ya jingina duk munanan abubuwa ya jingina manzon Allah kuma ka ji kuma kai ma ka san cewar wannan abin ya fi wannan abin da ya faru na sharifai ba ma goyon bayan su don dukkan su kafirai ne sun yarda duk za taɓa manzon Allah wannan ijma'in malamai ne kuma kana karanta shi fa a shafat da kake karantawa ya hukunci yake ai mu mun zo mun faɗi wannan saboda mu muna karanta shi fa kuma mun san sai Allah ya tambaye ma kai wannan shine kawai sai ya kamata kai ma ka fito kai bara'a ko dai ka fito ka ce a abin da dan uwanka yake faɗa gaskiya ne ma'ana wayannan lafuza da ake jingina manzon Allah yake ficewa da cewa wai an rawaito haka aka faɗa yayin da mahaifinku ya zo ya karanta littafin sayi muslim ya karanta sayi bukhari ya karanta duk wayannan littafan hadisan amma bai fahimto wannan al'amuran ba kuma da shi kidahumi bai gano al'amura ba sai ku kuka gano da al'amura su saboda sai ka fito kai mana bayani cewa abinda dan uwanka yake faɗa akan gaskiya yake in ku ba haka ba to sai kai musu hukunci daya yadda kake cewa a fatar da tijaniya sai ka ce a fatar da qadiriyya yawwa ko kuma a shi wannan dan wannan ka fito kai masa hukunci ya hukunci suke a gurin Allah malam ba zai yi ka dangare na mutane hankali ba kan ma waye ki da hankalin mu da tunanin mu kai ko to da ka duk wannan al'amarin da kuke yi ku ji tsoron Allah babu shakka akwai tambaya mu dai mun sani Allah ya faɗa Qur'ani wa Allah zalil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yuzawu al-jazal Allah zai wa mutum sakamako kuma shi shi kadai kan abin da yi amma ba za ce sama da shi ba yanzu kai ban da baka da mutunci da muka zo dan uwanka izaji sahabban manzon Allah da muka zo muka karanta dan insafi sai muka dauko littafin mahaifinka sai muka ce mahaifinka bai zagi sahabban manzon Allah ba ai da sai mu hada mu ce duk gaba ɗayan ku ai muku goro kuma mu zagi sahabban manzon Allah ne amma ba mu yi ba sai ka kamata wannan fusatar da kai in dai da gaske kake to ka fito ka gaya mana hukuncin dan uwanka da wayannan abubuwan da ke da zagin sahabban manzon Allah saboda ya kamata mutane su yi wa kansu kiyamun laili kar ku tunanin wai ku kaɗai ne masana ku san al'amura a'a akwai mutane da yawa shi za ta wannan muke amfani da wannan damar ƴan uwanmu na bauchi irin su malam junaidu irin su malam nasar ado irin su shi bare uwa uba awal fata sani wanda da an faɗe ana faɗa sunan sauran mutanen rikicewa suke sun san me yake akwai saboda yanzu nan zaka biya mutu maka da hujjoji da wani wanda ba ka da damar da ka isa ta kara to aka mana musu godiya Allah ya saka musu alkhairi kuma muna roƙon Allah an yi kafira fi na amsalahum muna roƙon Allah ya yawaita mana irin su domin samun su a cikin tafiya wato difa'i ne ga tafiyar Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya biya bukatun su kuma duk malamai na musulunci sun fito sun yi bara sannan abu na ƙarshe akwai kalubale wanda mun sha faɗa kuma zan sake mai shawarar su shekara hudu ko biyar 2000 ina zan ko sistin ne ko yaushe ne ne lokacin da aka yi wannan abdullahi sun ai mun yi magana tsamaki mun yi tsamaki a nan wajen duk kuma mun faɗi irin al'amuran da yake akwai to muna maimaitawa shehunnai wajibi sai an sake tafiya sai an sake wannan tafiya damara babu shakka akwai kusakurai da ake bugawa da yawa akwai wani abin da yake faruwa wanda sakaci ne na masu gidan namu babu shakka sakacinsu ne kuma nan mun yi magana an ba manta ba cewa maulidai maulidai na fadima ai maulidan ba na fadima ba Allah ya kare ta gare ta sayyada sayyada din nan mu mun yi challenge ba mu amince da su ba saboda barna ce take faruwa sannan har ka kada kada da waƙe waƙe wallahi an gyara dole sai an gyara dan dama mu wayannan ba ma daga cikin su kuma muna ba su shawara ga in masu wali auliya da amri umuri su duba lamarin nan da kyau wayannan waƙe waƙen da ake yanzu bai ba za ka ga maulidi abu maulidi ake yi amma sai kaga abin abin mamaki kaga malami ya zo zai jawabi shine bada wani sakon Allah da manzon Allah amma sai ga an ajiye shi sai an gama didibniya a gurin nan kai ka ce wani wani wani dan sun aka bude billahi lazzi a ce dan maulidin manzon Allah kuma sannan ka ce ba za a yi inkarin wani al'amara ba a wallahi sai an tashi sai an taka barki duk mai waka duk wanda yake waka sai an tsaya an bincike shi ta yaya a ina ya samu wa'annan lafazan nasa yake fita a wani guri aka bashi dama yau irin wayannan al'amura dole sai an tashi tsaye an yi gyara kai sannan akwai abubuwa da yawa da suke faruwa yanzu a taso yan hakikan nan ai suna da iyayen gida mun san su wani dan hakika ne wani dan hakika ne to mu sani fa suwa yake haifowa yan hakikoki bai ke haifowa ba to ya an san su ba za a tashi ayi tashin hankali a kansu ba mu dai mun ce mun mun nema kuma daga gwamnati kuma da izinin Allah za a yi mana wannan al'amarin duk mutumin da ya sake faɗan magana akan manzon Allah ba ruwan mu dan dariƙa ne dan izala ne dan wace ya ce ko menene in dai ka taba haƙƙin manzon Allah to na farko in dai akwai audio na wannan abincin an tabbatar da mutum yayi to hukunci ba za mu dauke yau doka a hannunmu ba ina fatan gani to amma dai muna kira da gwamnati su dauki mataki na dakile wannan al'amarin ko da babu shi a constitution to mu mun nema kuma na san duk mumini na kwarai wannan abin zai mai daɗi a ce yau akwai rubutu na musamman irin yadda idan ka taɓa wani abu na hukuma za a yi maka hukunci to wanda ya taɓa wani abu na manza kuma ne abin abin takaici da ma wai yanzu har ma sai an roƙi hukuma akan wannan al'amari taɓa mutuncin manzon Allah to Allah kai man magani Allah muna roƙonka ka wato wayannan mutane ka jeho musu Ebola da coronavirus duk ta ƙara mana da su baki daya albarkacin manzon Allah duk mutumin da zai taɓa mutuncin manzon Allah Allah kai mana wannan taimako dan isa ka dan bayo ka dan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so haka muna kira wayannan hanyoyi na gyara Allah ka taimake mu kuma muna roƙon Allah Allah kaka jarabe mu da wannan musifa su ma da suke cikin wannan tashin hankali in Allah kai za su shirya Allah ka shirye su dawo kan tafarki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mu kula da kyau imanin mu da abin da Allah ya ba mu ba fayin kanmu bane ba taimakon Allah ne in ba da haka ba kuma da mun samu kanmu a cikin wancan layi to muna roƙon Allah Allah in za su shiryu ka shirye su in ba za su shiryu ba Allah ka jeho musu tashin hankalin da zai ishe su ya shagaltar da su ga barin al'amura zuwa kansu ya zama sun shagalci da kansu kan su sake tsawon addinin mu kan su sake tsawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkatun Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi
salati goma ga annabi